masallaci ba insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari za a gabatar da muhabara a yau ranar shabiki da ci ga wannan wata ne shi ne da muke ciki insha Allah ba mu Allah ya kawo mu kuma muna tare da malam Amin insha Allah malam za su gabatar mana da muhabara a yanzu kenan dan haka sai mu saurara da kyau da ba da alƙawarin mu saurari magana Allah subhanahu wa ta'ala malam za su gabatar da muhabara yanzu kenan insha Allah تعالي على ما وجود محب الدين ان شاء الله تعالى تعالى وصية يا كان تونه تايما المسلمين ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاحدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى اجمعين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بانك ان هو na cikin wannan gari mai albarka ina ita muku da gaisuwa ta addinin musulunci baki daya ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna biyu ga watan muharram ko ɗari ɗaya ga watan safar wata na biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 ina matuƙar farin ciki da godiya ga Allah wanda da ikon shi da ganin damar shi da ƙaddarawar shi da izinin shi da yardar shi da sauƙaƙewar shi ya ba da ikon zama a cikin wannan masallaci mai albarka tare da waɗannan huskoki mai albarka na 'yan uwa ba don komi ba sai domin mu tunatar da junan mu abin da ya shafi addinin mu na musulunci muna fatan kamar yadda Allah ya haɗa mu a wannan masallaci Allah ya haɗa mu a gidan aljanna haka ubangiji Allah ya sa wannan haɗuwar ta mu ta zama sanadiyyar samun kusancin mu da gafarar zunuban mu a wajen Allah akwai munasaba ta cewa ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci shine a Sheikh Abdullah za a kawo mashi amarya a yau za a kare da shefa sai na ga cewa lokacin abu a yi shi in ji mahaukaci da ya kunna wuta lokacin zahibu ya ce gwamma lokacin abu a yi shi to ɗan takaitaccen bayanin da zan yi bisa kan abin da ya shahi auren saboda ko da dai munan ba za a kama ma'amare ba to da yawa daga cikin mu an kawo wasu da jimawa tsohon an gaye ne ko ko kuma in ce da an gaye don in kaga ana tsohon an goce soko shi ne ke bari auren shi ya tsuha amma mai hankali musulmin kirki auren shi baya tsuha kullum ma jaddada shi ake kullum ana sabanta shi kullum an gode shi da kaga mutum kawai ya zama shi kenan shi ya ba da shi a wannan ina ba ta tashi ake ba saboda haka da yawa daga cikin mutanen da suke nan zaune an gare su kuma saura tuzurai ne tuzurai ɗan uwan muzurai ke an ce tuzuru da mazuru kaga waɗannan guda ne tuzuru mazuru kuma duka da zuru suke kariya to Allah ubangiji waɗanda ba su da aure Allah ya azurta su da aure ya sauƙaƙe musu ɗawainiya da hanyoyin aure da rahamar shi kuma ya sanya albarka cikin auren idan suka yi dan akwai wanda zai ta roƙon Allah Allah sa ya aure Allah sa aure ya naci ta addu'a ta addu'a amma ana ɗaura auren to ya shiga matsala rayuwa ke wallahi radda aka ce an ɗaura wannan auren shi ke dai shi rayuwar shi ta shiga cikin kunci da wahala ko da cikin sabbin amarci kana ango yana ɗan yaƙa baki da da ya irin ta yaƙi amma shi ya san abin da yake Allah wani wani lokaci sai ka zama kana kwaɗayin abu alhali sharri ne gare Allah shi ya san ali da sharri shi ta karshen aya Allah ce wallahu ya alamku wa antum la ta'lamu Allah shi ya sani ku ba ku sani ba saboda ka roƙi wanda ya sani ya zaɓa mu daga cikin sani shi to muna fatan Allah ta'ala ya azurta tuzurai da mata nagari azurta su da mata kuma ya sanya auren ya zama aure mai albarka ɗan uwa a takaice ba zan yi dogon labari ba maganar da zan yi zan gai wasu niƙasa ne waɗanda nake tsammanin za su taimaka ma ma'aurata da amarya da ango mai aure tare da matar shi waɗannan za su taimaka masu a wajen ƙara gyara zamantakewarsu abu na farko da ya kamata mu sani shi ne cewa duk mutumin da yake son Allah ya tarha albarka cikin auren shi duk mutumin da yake neman ya yi aure aure mai amfani mai albarka auren da kullum in ya tuna da auren sai ƙara godiya ga Allah saboda farin ciki to in dai kana son Allah ya sanya albarka cikin aurenka aurenka in an daura shi ya dauri zam kamar an zama kwado tanki to na farko ka kiyaye dokokin Allah wajen gaba daya dawaine aurenka tun daga lokacin neman auren da naka ya zama ka aika ka tsantsan kana bincikawa menene daidai ka aikata menene ba daidai ba ka guje mashi har zuwa lokacin shagulgullan bikin aurenka kar a same ka a ce ana shagulgullan bikin aurenka amma ana nan ana shirka wani iskanci in kai haka wannan shirka ta iskanci hutuwa za ta yi zuwa gaba za a ga 'ya'yan da za ta baka kakka yarda kana matsayin musulmi a ce dan za ka yi aure yanzu sai kama Allah iskanci shegantaka girbutu iya shege sai ka nuna cewa wai kai mutumin banza ne Allah ya manema sai ka nuna cewa kai baka cikin bayan Allah wanda in an masu ni'ima suke godewa sai dai in an masu ni'ima su butulce su kangare su ƙara lalacewa sai ya koma ne yana tunanin wai wani irin iskanci ya kamata ya Allah me yasa wai saboda kawai Allah ya mashi ni'ima ta aure to in dai har ka yarda ka zama cikin bayan Allah waɗanda ba su karɓar ni'ima ta Allah da hannu bibiyu hasali sai ne ta saka masu shuri to albishirinka bayan wannan sabgar ta aure bayan ɗaura auren ka gama iskancin ka da ɗawainiyarka da kai da abokanka ɗan iska kun gama wato da abin da za ku yi to kai an ina baka shawara ka zaɓi illuwar da za ka zauna ka yi cizon hannu wallahi sai ka yi da dama wannan auren kinan nan aure wannan auren ba za ka ga albarka ciki ba bahaushe yana cewa juma'a mai kyau tun laraba ake gano ta aure wanda yake da alamomin albarka da alkhairi tun wajen harkar shi da shagulgullar shi ake gano amma a ce kai musulmi ne Allah ya baka ni'ima ta aure yanzu ka kira wasu yan daba ko wasu yan tasha ko wasu yan daudu ko wasu cikakkun yan iska a kofar gidanka a yi kiɗi a yi rawa a yi bishashata a yi ihu a yi iskanci me ya sa saboda ka ji daɗi yau kai na umarnin ka in dai haka nan kake kai bai kamata ka ji daɗi ba a rayuwarka kusan cikin bayan Allah akwai bawan Allah da duk in ji daɗi to sai an saba wa Allah kawai in ka gaba saba ma Allah ba to wanda yana cikin matsala to irin waɗannan muna roƙon Allah ya ƙara kulla su cikin matsala ubangiji Allah ka tausaya musu ka bar su cikin matsala ya Allah muna roƙonka ka tausaya masu ka ƙara bar su cikin matsala duk mutumin da in dai ya fito daga matsala matsala ne to Allah bai cikin matsala aure ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne ni'ima za ka samu akwai matasa da dama wani matashi in kana son ka ga farin cikin shi kawai ka ce aure sai ka haƙorin shi waje ya washe baki yana jin daɗin wannan zancen saboda Allah bai azurta shi da samun aure ba kai kuma haka kawai kyauta Allah ya dauko ka cikin dubban bayan shi ya maka gafa ya maka ni'ima ta yin aure amma sai ka rasa me ya dace ka yi ta iskanci sai ka rasa wani irin sakamako ya kamata ka yi ta shekantaka to duk mutumin da Allah ya yi mai ni'ima ya gode aya alqur'ani suratul ibrahim ne ko وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله أبيدي يا شيلا يا sanar da bayan shi gaba ɗaya cewa da ai shakartum idan dai haku ka gode ma ni'imar da nayi na muku la azidannakum to wallahi sai na ƙara muku wani in kafartun kuma idan kuka butulce kuka kangare kuka kaburce inna azabi la shadid to lalle azaba ta mai tsanani ce ni saka ga yanzu auratayya ba su da albarka an ga ne ke iskanci kamar a daura auren in aka daura aure dubu sai ka ga da wuya shekara ta ke wani hamsin suna nan lahiya daga wanda suka shaƙi juna da shi da mara ya tashi aka zo rabon maɗa sai wanda suke hararar juna sai waɗanda da kyar da su ɗungoci aka inda kai shekara sun yi waɗa sau sha biyar a cikin kowane wata sau sha biyar suke wa yadda suke waɗa sau sha biyar a cikin kowane wata har masu zaman lahiya su ne masu zaman lahiya wanda ba su da matsala sau sha biyar ne duka duka suke ɗan rigima a kowane wata to wannan yana daga cikin dalilai da suke sanya Allah ya ɗebe albarka daga cikin auratayya shi ne kai wajen neman auren da saɓon Allah ka ba sannan lokacin da ka zo wajen shagulgulla da hidimu na auren duka cike yake da saɓon Allah duk wani abin da Allah ba ya sosai da kasa a kai to kaga baka nemi albarka ba saboda haka 'yan uwa waɗanda za su yi aure ba su riga suka yi ba duk wanda zai yi aure to ya buɗe mabuɗin auren shi da godiya ga Allah ita kuma godiya ga Allah ba dole sai ka zo ka ce Allah na gode ba tana yi wa kai da ba ka kula da sallah amma jikin da Allah ya maka ni'ima aure sai ka ƙara kiyaye sallah wannan godiya ce kana yi wa kai da wato kana da matsala da Allah wani kote amma yanzu tun da Allah ya maka ni'ima za ka yi ma Allah godiya kawai sai ka je ka gyara alaƙa da Allah wannan ma godiya ce naka godiya tana da hanyoyi daban-daban Allah ya ɗauki alƙawari duk wanda ya bari ima ya gode sai ya ƙara mashi saboda haka kenan mu yi ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah abu na biyu ɗan uwa ya kamata miji da mata da tsohon aure da sabon aure su sani cewa zamantakewar su ta aure kamar matsayin association ne tsakanin ango da amarya kowa yana da gudunmuwa wanda ya kamata ya bada domin daɗa auren domin ƙara sanya ma rayuwarsu gishiri da rammaji akwai abubuwan da ya dace ango ya tsare ya kiyaye akwai abubuwan da ya dace amarya ta kula da su ta tsare ta yi idan ango ya iya tsayuwa da haƙoƙin da suke bisa kan shi amarya ta iya kiyaye nata to shi kenan sai wato zamantakewa su ta aure ta yi daɗi amma in ya zamana ango ya kiyaye amarya ba ta kiyaye ba za a samu matsala amarya ta kiyaye ango bai kiyaye ba za a samu matsala ya dace ga duk musulmin da ya aure ya bincika in bai sani ba wai menene abubuwan da ya kamata a ce ya kiyaye a matsayin shi na mai gida ya dace ga dukkanin musulma ta bincika ta jewa a cikin zamantakewa ta na aure wa'annan ababe ne wa'anda ya kamata ta kiyaye idan mutum ya bincika sai ya kiyaye abu na gaba ɗan uwa musulmi mu sani cewa auren musulmi bai tsufa kamar da na faɗi tun farkon shimfiɗa auren kafiri da auren kirista da auren bamaguje da auren bayahude shi ne yake tsufa amma in dai kai musulmi ne kuma mai koyi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to auren ka ba ya tsufa kullum ma sabo ne bibin saboda mi abba ya tsufa saboda za ka dora jaddada shi za ka dora sabinta shi da maganganu na soyayya da ayyuka na soyayya kan ka zama kawai kai a gidanka kamar kunku kake kai rabanka da kalmomi na kawana na soyayya kawai tun na amarci da an yi sati kawai ka shi na auren ka ya gama yawo sai ya dawo ya laya da auren irin wanda suka yi shekara 80 da ya aure wai kai ma mai gida ne sai ka zo ka tafi turbi kan cikin gida ba haka na ake ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko alwalla ya yi zai fita masallaci sai ya yi bizu ai bizun nan wannan bizun da kake renawa yana tura sakonni masu mahimmanci kuma wallahi ka iya sai ma matarka abinda kake so ka kashe mata kuɗi amma wannan bai gamsar da ita ba bai kai sako mai mahimmanci cikin zuciyarsa ba irin wanda bizu yake gana manzan da musallam saboda tsananin kula ko alwala ya yi zai je masallaci sai ya yi wa iyalan shi bizu kaifa don haka ana son mutum ya dora jaddada kalmomi maganganu akwai wasu maganganu waɗanda kana yi su kana ganin su ba komi ba amma wallahi tasiri gare su a cikin zuciyar mace wannan ita ce da tasiri kawai haka nan ba abin da ya mawu sai ka kalle ta kaɗan dole kanka kaɗan ka yi murmushi lafiya mai gida ce wallahi ƙara gode ma Allah ne nake yi da Allah ya azurta da da mata aiki wai haka kike la ilaha illallah to wannan in ka ji ya ishi ishi ya mata wani abu cikin zuciya zuu to duk can da kake faɗa mata irin kalmomi wanda kai ka ɗauke su ba komi ba wallahi suna da tasiri to wasu mutane su babu ruwansu da wannan kawai sai dai dole zargi shi gidan shi wallahi matan shi kaza matan shi kaza to aure baya tsufa ko shekara ɗari lokacin da aka rawaito wannan hadisin na cewa manzon Allah in yi alwala zai je masallaci da su yake iyali shi shekara shi nawa lokaci shi ma manzon Allah ba amma ba shi annabta ba sai bayan cika shekara arba'in ko ke na ka gani ba zan can ka ce kai tsoho ba ne ka tsoho a aure in dai na musulmi ba ya tsoho saboda musulmi yana da babban jagora abin koyi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi Muhammad in dai kai koyi da shi ba ka da bukatar sai ka karanta majalla ka san yadda ake zamantakewa aure ba ka da bukatar sai ka kalli dandalin soyayya sannan ka san yadda za ka yi zama aure ba ka da bukatar sai wata wata jawara da wani jawari sun zo sun koya ma soyayya ka san wani saurayi da ya bukaci aure ya fara kallon fina-finai ke ya kamance waɗannan masu fina-finan yawancin wanda suka kasa zama aure da shi wanda yake soyayya da ita wanda ake so da ita wasu ne wanda suka kasa zama ka tambaya ka ji duk wata wanda za ka taso ta nuna ma soyayya wannan bana shi auren ta shidda can an sako ta can har da mali can har da waye duka haka haka haka kali fakidu shai la yuqi ba yi wa wanda bai da abu ya baka shi to kuma waɗannan wai su ne za su karantar da kai kai yanda auren ka zai yi daɗi ka zauna ka yi rayuwa mai daɗi ta ina bahaushe ce in kura na da maganin zawo to ta bakanta idan dai su gwannai ne wajen soyayya to ya kamata a ga cewa in sun yi aure auren yana zaunawa saboda ƙwarewarsu da iya salonsu amma sai ka samu in namijin ne ka bincika sai ka tada ya aure mace ta yi ta kai ta ita ma ta tare ana nan ana ta ji yau su uwa ka uba ka gobe su haka ake da yi saboda haka ya uwa musulmi annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kalmomi na kauna da na soyayya waɗanda suke fasa zuciyar mace waɗanda suke rusa kan mace wajen tsananin jin daɗi ta ji wani surnakashin daɗi ya kume ta wallahi daga cikin salon da manzon Allah ya karantar da mu manzon Allah shi ya karantar da mu cewa kakka dora kiran matakka gace gace sunan ta kandodo kawai ta karanta kandodo ke kandodo a kenan kana musulmi kirki bane manzon Allah ya yake kira Aisha ya Aish wata rana Aisha radiyallahu anha ta ce ina zaune kawai zai ji manzan Allah ya ce ya aish ha za ki kuri yi kuri buki salam ta ce sai na ji wani irin daɗi ya kume ni ni na ma rasa wai gaisuwar da jibrilu ya mana ita ta fi daɗi ko ko wannan sunan mai garɗi mai daɗi da manzan Allah ya kira da shi sunan masu kakan dodo ka gyara kan dodo ya kan da ka gan da kan dodo za ta yi za ka kira ta ya kan da ka ɗan sanya zaki da ɗan ranar maji cikin kira amma kan dodo ne mu kuma da faru akwai ba masu gida waɗanda su suke kashe gidansu wallahi su suke kashe gidansu saboda jahilcinsu kai kuma sai ka tarna mutum yana ta yana ta huska yana ta murza gashin baki ya mai da gidan shi kamar wata kwamfani kawai in ya shigo umarni ne ardu kai ɗaukar shi ka zan shi bakin abin da za a gidan shi wai ya shigo tsawa da umarni wacce ma haka na shi wa gaya maka haka na ake don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu salo na aiki da salo na magana wanda yake ƙara ma rayuwa aure daɗi ‘yan uwa musulmi auren musulmi ba ya tsuha matakar dai yana ƙara jaddada shi zama da ita matai taka tana faɗa ma maganganu na ƙauna da soyayya a aikace a aikace akwai ɗan koci kaɗan ɗan koci kaɗan wanda shi ma motsin soyayya ce aka mutan da miliyan nan bai koye shi amma kai a ce baka iya kami wata kan harkar kaunar soyayya komi baka iya ba har wannan hadisan da malamai suka ware suka yi darasin su kai baka taba jin ko ɗaya ba cikin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka taba jin ko guda ba akwai matsala yana cikin soyayya da manzo Allah yake nuna ma iyalin shi aka tambayi Aisha idan manzo Allah ya shiga gida me yake sai ta ce hidima yake ma iyalin shi wata rana kawai kana shigowa gida ka tarra matanka tana aiki ka amsa kawai ne soyayya ce ko ba soyayya ba ce tana da daɗi ko ba ta daɗi ai in kai baka san tana da daɗi ba je ka tambayi su mata ka shi a ce ka tarra tana wanke wanke kawai daga shigowar ka kawai sai ka zauna ka ce gusa kai za ka yi tana ala baban bara a tubar ne wanke tana warin ciki tana shakara a abin zan wanke ba wannan abin yana sanya nishadi a cikin zukatan mata saboda haka wannan shi ma wannan lokutan yana da baɗi ɓarai kuma akwai musallai masu yawa amma dama ba musallan da nake so ita kawowa ba abin da nake so in gai shi ne daga cikin abubuwan da suke ai da zamantakewa aure na musulmi shine yin amfani da salo na maganganu da na aiki a wajen jaddada soyayya a gidanka kakka yarda gidanka a cewa ko tsohon aure da wallahi musulmin da yake jaddada soyayya a gidan shi ko wani sabon ango sai kare wallahi ko sabon ango sai kare sabon ango in bai san inda abubuwan suke ba ba gaban zaba kenan ai kai da ka jima cikin auren kai ya kamata a ce wato a wannan bangaren kayi takarruci ka san kabila da ba a da wannan bangaren wani sabon ango sai da kaɗan koya mai kaɗan kamun shi ma sannu sannu ya kwaje abu na gaban yan uwa musulmi mu sani cewa kowane mutum da an gaye wanda za a kawo ma'amariya a yau da kuma waɗanda matansu sun jima da kawowa gida zan gaya ma wani abu ya kai bawan Allah su ka zo wannan matar ta ka ta gida ta fi dukkanin mata kyau ka tuna ta ka kalli huskanta da kyau ka gani duk mata ta yi su kyau kaf matan da kake gani bisa titi in kuma kana shakku ba ta yi su kyau ba to abin daga gare ka ne in dai matan ka ba ta yi su kyau ba to matsalar daga gare ka ne wace ka zaɓo ta ai cikin matan gari gaba ɗaya ka gane ta ko kai da kai tankaɗe da bakace da rairaye sannan ka zaɓo daga auro kenan wannan mata ya kayan da ita cewa cikin mata ita ka zama gamsuwa da ita to ya aka yi da ta dawo gidanka ka mummuke ta ta koma ka bar turkiya ya aka yi da ta kakkawo ta gida yanzu ka kashe shi kenan yanzu wata kake kallo a waje an ya kai ba macuci ba in ka ga matarka ta gida ba ta burge ka matsala fa daga gare ka ne wallahi akwai hannunka ciki ta ka ga matarka kawai kai in ka fito waje sai kai ta ganin mata kana sakin baki wata ita kawai ta riya sai ta sha kwana ka ɗaya gare da bakinka haka kake kuma sannan kana da wata gida wallahi daga gare ka ne ko dai tun farko ba ka yi amfani da basira ba wajen zaɓo matar da ka zaɓo ba wadda ta dace ka zaɓo ba ce ka zaɓo kaga daga duhun kankane abun ko ko kuma da ganka ne kai lokacin da ka zaɓo ta ce da kanka ta fi sauran mata kana kallon ta cewa cikin mata kamar taurari kamar wani wata a cikin taurari haka kake kallon ta kai ka zaɓo ta amma da ka kawo gida sai ka mummuke ta ta zama ballagazan mata akwai mutumin da in ka ga mace tsabal tsabal kwas kwas kwas tas tas tas fes fes fes to bai aura ba amma in dai ya aura to wannan kawai an gama da ita sai dai wata kuma domin in ya kai gida wulaƙanta ta yake wai akwai wata mace wadda Allah ya halitta ba ta da kyau in kana kallon matarka kwabula ce ba ta da kyau dan girman Allah ka jarraba wannan maganin ka ware jikka ɗari gobe ka je da ita ka yi mata sayayyar kaya irin wanda 'yan mata suke sanyawa ka sawo mata kayan shahe-shahe da matsa-matsa da lindalindai duk abin da mata suke bukata na kwalliya je ka sau mata na rantsi da Allah sun kaga kyan irin sai mutum ya zo ya kawo mata gida sai ya kashe sai ya koma kuma yana ƙarshe-ƙarshe yana kallon wasu yau ita ma ta wajen in ka kawo haka nan za ta koma yadda ka ga wannan ta gidan ita ma in ka je ka auro waccan duk wanda zai yi aure cikin maza ka yadda da matan ne ka je kana ɗan murya wajen babanta ya ne za a yi a ce kana auren mace amma yadda take jin daɗi a gidansu kamin ta yi aure bai ma kai yadda take jin daɗi ba bayan ka aure ta kawo da irin namiji shinsa mai hankali bai ma cewa ya aure ɗayan mai kuɗi yana talaka a da kaga mutum haka nan kawai a mai iya kai talaka tullai ka je ka ce wata mushaƙiyar mai kuɗi kake so ka aura kai cikin dolaye yawa wani irin dolo ne ina gaje ne zan da cikin dolaye gala ka girma gare ka domin wallahi in dai talaka ne tun maƙiyaci ka je ka auro mai kuɗi ko kuma diyar mai kudi ta saba rayuwa ta masu kudi ba ka iya gamsar da ita ina an wannan wannan wani ai jin namiji mai zuciya yana son a ce matan da ya aure yanzu yana jiye mata daɗi fiye da yadda take gidansu kamin ya aure ta ko haka nan ne ya dace ga duk namiji mai hankali a ce yanzu abin da take samu gidan shi rayuwar da take samu ta ɗara rayuwar da take samu gidan baban to sai ka auro wadda ko abincin da take ci gidansu ba ka iya ba ta yau ina da wuri za ta gane ba za a yi nisa ba kawai na kai yanzu kai za ka koma neman mararraba kawai wallahi kai za ka koma neman mararraba shi yasa malamai suke zancen kafa a cikin aure wasu suna ganin kamar wannan kafa a ba ta da muhimmanci kafa a shi ne daidaito ka auri mace wadda ta dace da matsayinka ƙwarya ta bi ƙwarya fa kaifa ta ici wa duniya bi khairin idza quriha al-hadidu ala zujaji ƙwarya ta bi ƙwarya in ya zama na kai talaka ne to ka nemi wadda take daidai da kai wallahi sai aurenka ya yi daɗi sai ka yi jin daɗin rayuwa domin namiji zai ji daɗi a ce duk ya kama matar shi ka zo ka mata sayya ta jikka guda ta yi ta girmama abin tana kan mai gida Allah saka da alheri yanzu duk ni ka sai ka ji daɗi kuma ka ji ƙarfin gwiwa amma sai ka zai ka kace kai talaka ne dama ka yi nishi ka yi hukuri ka kura kanka ka kashe ka jikka ɗari yawan gane ka kawo mai gida mai gida kenan ba ta gode ba karshen zai kawo kan fara fuska kana murza gashin baki kana to hannu ba wani da iskanci yanzu karshe kawai ta lamarin ya koma rikici saboda kai ka ɗauko ya kokowa da ma ka iya saboda haka yan uwa duk mutumin da zai yi aure ya kamata ya tuna wannan matar kamin ka aure ta babanta yana kulawa da ita yana sai mata abubuwan da take bukata na rayuwa yana sai mata kayan kwalliya saboda kulawar da babanta yake yi da ita ne kan gani ta gida ta burge domin da ka ganta ga titi tana walƙiya tana haskewa sai mata wannan kayi in ka kawo matarka gida ko shekarar ta hamsin don Allah ka daddage ka sau mata kayan kwalliya irin na zamani ka daddage ka sau mata kaya irin wanda 'yan mata ke sawa na ga titi na rantse da Allah sai ka gano cewa ashe matarka ba mara kyau bace kai ne ka kashe ta shin kyautawa ce za ka ga in tarar da kwalliya ka sai mata kaya na alharma ta sanya za ka ga cewa ba ta da wani wurin rainawa a jikinta saboda a yadda take yin nan da an da ba ta da aure ma ga tana kyau mace in ta aure ba ta ƙara ba tana ƙara ai su sun sani su su masu auren ko tana ƙara zama dubul dubul ta ƙara murmujewa ko ba za ku rani da abin yake to amma a ce sai bayan ka auro lokacin nan ne za a ga taya mace ta koma ta abun tausayi wani namiji saboda cin amana in ya ga diyarka tana walƙiya ga hanya ya ce yana so ka bashi to in aka yi auren bayan shekara guda in ta zo ganin gida ta zaman jana'iza za a yi duk wanda ya zaburo wanda ta zo wanda ta zo da ya zo kalle ta sai duka kanshi sai ta goyi da wanda ce ta zo zai gani su gaba ɗaya yi ne ta koma tausaya masa aiki saboda ni ya kashe ka ganta duk ta yi tamoji ta rame ta yi ɗan wuya ta zuke ta shanye wai mata wani ce su ka gani kai yana nuna akwai matsala ɓangaren wannan dalilin da ya same shi in ka ga dama matarka ta yi kowace mace ba dai a cikin yamai ka auri matarka ba ko to wallahi yanda ka zaɓo ta in kana so za ta ci gaba da zama kyaukyawa taurarin zamani har ka mutu amma abin daga gare ka ne yaushe babanta yana kulawa da ita yana ɗaukar nauyin ta kai ka auri ta ka kasa ɗaukar nauyin yaushe babanta yana sai mata shadda ta jikka hamsin kai kuma ka ce ta jikka kuma za ka kai masu yaushe babanta yana sai mata yan kunne na jikka ashirin tana sa a kullanta kai kuma ka auro ta yanzu na jikka biyar ba sai ka haɗa da tsinki ka kawo kuma saboda rashin adalci irin naka wai so kake ganin ta kwaskwaskwas so kake ganta da kyau ƙarya kake ba ita wannan wanda kake gani ga jarida tana buge ko kake gani ga tele tana buge ka ko kake kallon ta ga titi tana yi wa karo ce tana yi wa macen banza ce wannan shahe-shahen da ta yi kuɗi aka kashe aka yi don Allah ka je ka kashe ma matarka kuɗi ka gani to wannan yana cikin sirri na lalata zamantakewa auren da yawa daga cikin maza wallahi wannan yana cikin sirrika da yawa daga cikin maza in san auro mace kawai sun gama da ita sun gama da ita zan cikewa shi ke nan yanzu wahalar da za a yi dama can da yake ta wahala don ya samu ya kawo ni yanzu tun da ya kawo gida kawai in tana haƙuri ta yi haƙuri in ba ta haƙuri ya kamata in dai akwai dama gwalgwadon halin da Allah yi maka to matarka ta yi rayuwa bakin gwargwado wadda ta ɗan ɗara ko da a ce kai talaka ne to ta ɗan ɗara rayuwar da take gida ta ɗan ɗara ko ɗan ƙaƙa ne amma a ce ka ma ka ta kaiwa irin yadda babanta yake mata an yi isu wuri wallahi an samu matsala abin da gaban yan uwa musulmi shine yana daga cikin abin da ke inganta zamantakewa ta aure yake ƙara gyara rayuwa auren ma'aurata ya zama kai namiji kakka sanya a zuciyarka cewa wai matarka ita kaɗai ce ke wajibi ta yi kwalliya kai ba sai kayan kwalliya ba akwai wani mijin da in ya shiga gida duk kwalliyar da cikin kayan da ya sanya da ya shigo gida sai ya cire su kawai sai ya daga jeren wando da tike kan tumbi shi ke na in dai yana gida shi zan can matar shi ta kalle shi ta ga namiji mai kyau sai in ya huta waje in zai huta ka ga yana goge takalmin shi ya zama ɗaya hidima takalmi da ake sanyawa don ya rage ma ɗaramiya yanzu kai ya zama ma ɗaramiya kai ke mai hidima ba shi ke ma hidima ba har takalmar ga yana shayewa duk ba mun tiwa yana ta waya waje zai huta wannan bai san bai iya jin daɗin aure ba duk mutumin da kullum ma sai ya caba kwalliya ya caba shiri sai ya arci wannan bai iya gurgurar daɗin aure ba roman aure ba ka iya sirɓar shi ba wallahi ba ka iya sirɓar roman aure ba abdullahi ibn abbas yarda allah ka tabbata a gare shi da yake su ɗaliban annabi muhammadu sun kwankwaɗo ilimi madara daga bakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce sau da yawa ina yin kwalliya a gidana in yi shiri ya ce ba inda zai kawai daidai in yi zaune gida mata ta ta kalle ni ita ma ta ji daɗi saboda yadda nake son ta yi mana kwalliya ni ma ina son in dora mata kwalliya shi wani shi yake ma wai mata ba su buƙatar kwalliya ba sai maza sun musu ba wani duk kayan shi masu kyau gaba ɗaya in dai ya shigo gida ya naɗe su kenan yana da wata jallabiya tana nan rataye ya shigo gida kawai sai ya wuta zai sanya ta kamar zai je gona haka yake a gidan shi kullum wannan tawaya ce yan uwa musulmi kamata yi musulmi a ce auratayyar shi ta sha bamban da auratayyar da ba wanda ba musulmi ba saboda mu muna da haske na alqur'ani muna da haske na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata wadda ta ki mijinta lokacin Umar bin Khattab kawai sanadiyya ko ya bar gashi ya taru ya taru ya mai duzu duzu sannan kuma ba ya kula da kanshi kawai wannan matai sai ta zo wajen umar bin khattab tana shigowa wajen kawai ta take ba ni ba wani ba ni ba shi kawai a kashe auren ba umar bin khattab ya ce lafiya ta ce a miji na wani eh aka yi ta ce so nake a raba ni da shi a raba auren kawai ba ni kaunar shi umar bin khattab ya ce ba kin san ta ce wallahi kawai ba da kaunar shi so nake a raba da shi Umar ya ce zauna ta zama na yasa a kira mishi to Umar ka san Allah ya ba shi firasa yana da hangen ne ko da ma mijin ya shigo ya kalle shi ya ce wani dan dukulunu kai tsaye Umar Umar Khattab sai ya gano matsalar ya ce to sai ya ce to kamai ayi wannan shari'a aje da shi aka wuce da shi kurya aka sa ya aski ya gyara wannan gashin nashi ya yi wanka ya shirya fesfes sannan umar ya ce zo ya zama ko da ya zo tana ta kallo wishi gaure kawai sai rashin sai zama bako tana ta kallon shi sai umar bin khattab ya ce to gari me matsala sai ta ce shi ke nan ma kawai sai umar bin khattab ya ce ya ku bayan Allah maza ku sani mata su ma suna buƙatar kwalliya kamar yadda ku kuke buƙatar kwalliya in kau kana son kwalliya wallahi ba ka samun ƙarshen misali wajen kwalliya sai ka karanta tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwalliyarka fesfes gangariyar mutum manzo Allah ko gidan shi ya shigo yana cikin abun nan farko da yake fara in ya shigo gidan shi asawaki wannan riwaya wadda tace manzo Allah da ya shiga gidan shi abun nan farko da yake fara asawaki ai ya kamata ka tambaya wai menene ya sa manzo Allah da ya shigo gidan shi yake fara yin asawaki saboda kwarewa wajen soyayya da kuma wato gobewa wajen zama da matar yace zaka tunkaro matarka bakin ka yana turnawa kai da kanka kana jin warin kayan ka tun daga waje kuma ka shigo da shi haka nan kuma baka damu ba ai ya kamata in dai ka ji bakin ka canja shi yasa daga cikin lokutan da yake mustahabbi mutum ya asawaki duk in ya dan ji bakin shi ya canza don kaɗan to ya kamata ya goge shi manzo Allah ko tsakar dare ya tashi farkon abin da yake fara da shi asawaki tsakanin mata da miji bai dace ba mata musulma ta bari miji ya ji warinka ko so ɗaya ne a rayuwa aurensu ko so ɗaya bai kamata ba ke ba da wannan damar kuma shi ma miji bai dace ba ka bari matarka ta ji warin hamatarka ko warin bakinka ko warin wayarka akwai matsala ya kamata a ce kana kula da kanka sosai shi yasa in muka karanta sai mu ga a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu dukkanin me yasa manzo Allah ya ce a dora aske gashin hamata saboda gashin hamata in dai ka bar shi ya taru to insha Allah in ka nemo dawon ka sai yayi wari duk kokarin ka in dai har gashi ya taru da ka mace haka ka dan ka daga ku da Allah ya duk kokarin mutum kuma duk dubarar shi wallahi dai akwai gashi ga matar shi kwata-kwata bai kamata ba musulmi yana barin gashi ga mata ka dora aske shi lissafi ko duk wata in kuma ba ka da lokaci ayyuka sun ma yawa kai ba aikaci ne to duk ji kwana arba'in malamai suka ce bai dace ba musulmi a ce ya kwana arba'in bai aske gashin hamatar shi ba da gashin marashi wato wani bikin manzan Allah yana bayani har sai wani mutum ya yi mamaki wai manzan Allah a matsayin shi wanda Allah ya zaɓa mu ya kai zo yana ma al'umma shi bayani su kora asta gashin hamad basu kai gyara rayuwa yake wani ai da abin da kaje manzan Allah ya magana a kan shi yana da muhimmanci amma yanzu wani namiji in ka buɗe hamad tashi inna lillahi wa inna hadda gizagizai hadda gizagizai saboda ya bar shi ya taru ya taru kamar dai kitso za a mashi nono to ba a zancen ma wani in ka buɗe wandon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dora aske gashin hamanta a dora aske gashin mara ko to wannan duk kokarin ka wajen wanka da tsafta in dai suna nan to sai an ga dauda wuri sai ta aske shi yake da muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu duk wasu ababe waɗanda saboda manzon Allah yana kula da bakin shi su matan annabi sun san yana cikin abin da ya yi kyama a duniya a ce an ji wari daga jikin shi shi yasa da suka tashi yin makirci mai suka ce cewa suka yi duwar da ya shigo ɗakin ta ce ta ji ta ji wari su sun san matsayin wannan abin a zuciyar shi kai tsaye da suka mai haka ya ce ma ya ma haramta shan zuma ko don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wato lumfashin shi na ƙarshe yadda zai bar duniya sai gwantuttuka suka yi saura ya bar duniya sai da ya goge bakin shi ta kyau ya yi asawar saboda kulawa da wani abu na gaba ɗan uwa musulmi daga cikin ababen da suke to wannan zancen na tsabta da kwalliya tsakanin mata da miji shi ma yana da haɗi wallahi don Allah ka yi imajinan gida ne guda biyu na aure shi wanga in ya dawo daga wajen aiki da ya buɗe ƙofar gidan shi sai ji ƙamshin turare ya bugo shi da ya kalli nan sai ya ga matar shi ta gyara komi ta tsabtace komi ta jera komi da kyau har kayan gidan ma yau in ta masa wani jeri daban gobe wanda za ta masa daban ne gobe wanda za ta masa daban ne in ya kalli ɗayanci sai ga kamar taurari suna haske suna walƙiya sun gugo sun tunkaro shi suna baba baba irin wannan ne sai ka ji ma ya amsa ɗiyan gaba ɗaya da ya ɗauke ce ce zo ɗan baba yanzu ba ɗan mamma bane amma inda kan zai tunkaro tunkaro shi da madajinan majina tansoni ya leko da kamtsori ido da wando kaha guda ta haihu guda tsawo ya zo kamar dan aljannu da ya bude gida yaron ya ce ba ba ba ne ce ke ke ke ke kama danki yanzu ba ma dan shi bane ko kama danki ya ba ta kayan da kawai can danki ne amma yanzu in ya gan shi tsabtsabtsab sai ka ji ya ce ɗan baba zo ɗan baba yanzu ɗan baba ne tun da lafiya yau saboda ka ɗauka kan da yanzu wannan gidan gidan da mai gida zai shigo ya kar da ɗiyan shi gidan nashi gaba ɗaya matar shi kamar wata lokacin da ya kwana sha biyar ta yi shiri ta yi wanka ta sanya kayan tarban mai gida ga ɗiyan shi a gyare komi a gyare don Allah ko da a ce wannan mai gidan ɗan dako ne sun je sun yi haɗa wajen dako an yi ta kamɗa mai mari ko an tulla mai buhun masara ya taushe mai ƙafa da ya shigo gida ba nan cewa za yi ba to shi kuma ɗayan wanda za a ce kai mai gida ne amma da ka buɗe gidanka ɗanka kamar ɗan aljannu kacce-kacce busun-busun makal-makal dakon-dakon sannan in ka diba can kote ga fona an yi kashi ba a zudo ba sannan in ka diba can kote an kado kayan yare duka gatanan sun yi kaɗa-kaɗa in ka duba can wurin matai ta taso ita ma da wani kohan tattasa ga hannu tana shahiya tana mai gida sanne da zuwa mai gida sanne da zuwa ka tun karo ka haka ne kama aljana sai ka yana to yawwa in ma ɓato mai rai to nan zai sauke wannan ɓacin ran nashi saboda haka wannan yana da tasiri kwarai cikin zamantakewa aure ya zamo mai gida yana kula da tsaftar kanshi bakin gwargwado ita kuma amarya dole ma ne ta bi shi domin da mace ta yadda namiji ya yi ta tsafta da kula da kai to an samu matsala domin malamai suna zana abubuwan da ya kamata a ce namiji ya yi mace da wanda ya kamata a ce mace ta fi namiji to cikin wanda suka zana suka ce ɓangaren tsabta da kwalliya so ake amarya ta ɗara ango amma da ango ya ɗara amarya to a sha ba komi amarya ba haka aka so ba abin da gaba ‘yan uwa musulmi daga cikin ababen da za su taimaka wajen auren musulmi ya zauna shi ne turrar gini turrar zane fandasiyon kin aurenka bisa kan mi ka dora manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun kafin mar'atu da arba'in limali hawa da jamali hawa da hasabi hawa da dini hawa fanfar da za ta di talibat ya daka ya ce ana auren mace ne saboda ababe hudu wani shi mayan kyau ne inda ya ga mai kyau to miyan shi har zuba suke shi mai kyau ko mai yaci kawai a hada su mai kyau yake so ko ma wata iri ce ko bugu take inda mai kyau ce to shi wani kyau ne yake so wajen aure wanga bai yi zaben kirki ba ba haramun bane ko haramun ne ba haramun bane ka aure mace mai kyau amma in dai shawara kake karba wanda manzon Allah ya bada to bayan tana da kyau ta zama tana da ɗabi'u na ƙwarai tana da addini in kuma kyau ne kaɗai gare ta amma ɗaya iska ce to in ka aure ta ka zaɓi illuwan ladama wallahi ke kayi ladama kuma in ka diba in dai ka gina aurenka a kan kyau kaɗai tana yiwa satin da aka kawo amarya daga ta shiga wadala ta shoya maka kwai sai mai yawon ɗan mata ga fuska fuska ta ƙoli dama ina kyan yake ya fuska ko to ta ƙone yanzu ta yi faƙi irin yanzu kai ko wata ɗaya ba a yi ba auren ka haya ƙone don ba ka bi shawarar banzan Allah ba amma inda ka bi shawarar shi ka auro ta banda tana da kyau kuma saboda tana da ɗabi'u na ƙwarai tana da addini to ko fuska ta ƙone ɗabi'u ba su ƙonewa lokacin ma za ka ƙara ƙaunarta za ka ƙara tausaya mata amma saboda karamin lissahi gare ka kai kawai kyau kake kallo in dai ta iya shago man shahi da kuma tushi kenan miyan ka hazzu ba suke ka wata ta hayi kana ne ko kana kari wai ta yi zuwa zaka yi yanzu to wanda zaka sha ka nemo ta ka auro to ya kamata ya zama auren ka ka dora shi akan foundation mai kyau misalin mutumin da ya auri mace akan addinin ta ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullu hilin bi'idhin rabbih misalin mutumin da ya auri mace saboda kyawun fuska da kyawun man shari shi kuma ka shajaratil khabithati lijtusat min fawqil ard ma laha min qarar in kana son aure ya tabbata kuma ya dora ba da sakamako mai kyau a kowane lokaci to ka gina shi akan addini ya zama matarka dama ka aure ta saboda tana da kyau kuma tana da addini ba matsala amma in ka ce kyau ne kaɗai akwai matsala wani shi kuma mayan kuɗi ne shi inda ya ga kuɗi kawai can yake hari don haka kullum sai ga yana neman auren ɗiyan masu kuɗi iya in ya je can ba a ba shi ba ya koma can ɗiyan masu kuɗi dai saboda shi ɗan aure jari ai babanta ɗai ka aure 'yan gidan babanta ya baka gida kuma ya baka miliyan uku da haka wajen yake can a sha wannan jami'i aiki wanda za ka aura saboda kudinta dirar da kudin suka ƙare in ita ke da tushi ke na aurenka ya ƙare in babanta ne ke da kudin kudi suna ƙarewa allah yana kawo jarabawa lokaci guda a rasa su وما يدري الفقير وما يدري الفقير متى غناه ولا يدري الغني متى يعول babu wanda ya san lokacin da arziki zai zo ko wadata kai zai ka gina akan tushe to me kwaɗayin kuɗi in kuɗin ne kake kwaɗayi ba ka iya bari ba haramu bane ka auri mace saboda kuɗinta amma in kana bin shawarar manzon Allah ka haɗa da addini ka samu wadda akwai kudin kuma akwai addini ya fi sauki sauki amma in dai ka je saboda kudi kudi ne kawai ya kai ka to za ka yi ladama akwai wanda shi kuma ba kudi ba shi dangantaka ke birge shi kawa kora kallon shi ana oh salele wallahi shi yake auren ɗaya komando na wani to shi kallon shi an birge shi ai shi yake auren ɗayan sarki shi yake auren ɗayan kunin turwa ne shi yake auren ɗayan tafitewa ne shi wani abin da ke birge shi kawai dangantaka kawai muna shi ana shi ke auren iya wani to kai ma in dai dangantaka ce kabe da dama za ka yi an minister ne da an yi sun yi hita shi ba yanzu nan an zo a yi taro a yi sun yi a ce an cire shi shi kan an cire auren don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai kuma wanda su suna auren mace saboda addini amma sai maza Allah ya ce ka yi ƙoƙari ka rabauta da samun mace mai addini ‘yan uwa musulmi in manzan Allah ya magana magana shi akwai fasaha akwai ilimi akwai gwaninta akwai azanci a nan da manzan Allah ya ce ka auri mai addini ba fa mai karatu ya ce ka san wani matashi da ya tashi aure islamiyya yake zuwa malam da Allah ɗan duba mani cikin ‘yan ɗaliban nan naku mai wadda ta ɗanyi nisan karatu wai shi abin da ke cikin kashi in an ce mai addini mai nisan karatu oyayya ba haka nan ba mai addini daban mai nisan karatu daban ka iya samun wannan macen a karatun ƙur'ani izihinta guda amma mai addini ce to ita ce ake son ka aura ka iya samun wannan macen ita kuma ta har da ta izo 60 na ƙur'ani amma ta har da ta izo 100 na iskanci cikin kanta akwai shedanci na izo ɗari amma akwai izo sattin na ƙur'ani wani zai rinjani sai ka je ka kwaso ka kai gida ta tsuga ma ya ta sa har daban ta dare daban irin wannan jahilin da in ya je auren sai ka je ya dawo yana to ni ban san yadda aka yi ba annabi ya ce yaushe annabi ce ya auro mai har da ƙur'ani tana ta guma mai bala'i cikin gida tana ta aza mai masifa cikin gida sai da rana zargin annabi shi ne annabi ya ce ma'auri masu karatu kuma ga a ƙarya kake mana dama annabi bai ce ma ka auri mai karatu ba ana samun alaramma wanda ƙur'ani izo sattin yana cikin kanshi amma ɗan iska ne ko ba a samu ba ma ɗan iska ba ɗan wuta ma ke akwai wallahi wanda ya haddace izo sattin kuma wutar da shi don haka ba wannan bane ma'auni to da yawa daga cikin maza in sun tashi aure wasu wajensu mai addini ita ce mai karatu da ya ji ɗaliba ta ce masha Allah yana ƙara neman ta yana kallo wallahi in baka yi sannu ba irin wannan in ta zo ta ishi ta goma ma bala'i sai ka awa uku bakin ka sake saboda mamaki sannan ‘yan uwa haka su ma ɓangaren mata wani lokaci su an ce mai addini kai su fi kallon ustazu da sun ga mutum da ɗan gene shi kaɗan sun kafa da shi eh ka a tona muku addini eh wai ji suke mai addini shi ne ustazu a'a cikin ustazan nan akwai wanda ya fi kula ma matsala wallahi cikin ustazan na akwai wanda da karaba wajen shi gon makaraba wajen mace shi in yi shi ya guma makiya kin yake auren ustaz yana akwai wanda suna nan suna auren ustaza annabi bai ce ki auren ustaz ba to abin da ya sa watakila wannan tunani yake cikin kagan mutane saboda asali wanda ya karatun ƙur'ani ya kamata a ce mutumin kirki ne ko shi ta mutum yake tunanin bari ya je ya samu ɗaliba wadda ke da izi sattin ko da ke izo arba'in asali shi ne asali ya kamata a ce duk mutumin da ya haddace izo sattin in dai ba taɓewa ba ya kamata a same ka mutumin kirki kai ma ustazu ya kamata a ce tun da hakkan zaɓi ka zama ustazu ya kamata a ce a same ka na ƙwarai to amma abin ne yanzu ba haka nan bane kwata-kwata musamman wannan zamanin namu al'amuran sun canza wallahi kana samun jahilin da ko izihi guda babu cikin kanshi amma bangaren mu'amala mutumin kirki ne yana da addini yana tsoron Allah in aka ce mai Allah ya ci ba ya ƙetare dokar Allah in aka ce Allah ya hana yana hannuwa wannan shine mai addini ba ustazu ba dama mai addini shine wanda yana biyayya ga Allah yana biyayya ga manzan Allah duk wanda aka same shi haka wannan shine mai addini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun arid idan mutumin da kuka yarda da addinin shi yazo neman aure wajen kuma kuka yarda da dabi'un shi to kar ku bashi aure malam kana da ɗaya budurwa kana ta kwankwantan wa za ka ba auren nan na zamani akwai matsala to ga shawara zaɓi mutumin da ka yarda da addinin shi ka ba shi wallahi ba za ka yi ladama kan ma ka bincika ka ji wace sana'a yake ko wace haraka addini to wani ne mutane suna kuskurewa sai ka ɗauki ɗiyarka ka kulla ta ga hannun wani mutum kana tsammanin mai addini ne ashe ba mai addinin bane to kaga kai ne ka kuskure amma in dai da gaske mai addini ne wallahi maganar annabi ba ta tashi sai nake ma mamakin wai malaman da suke cewa eh ko da dai an samu addinin ai ya kamata a bincike sana'ar shi saboda ai ba addinin za ta ce ba kai kai annabi ilimi ne kai annabi fasaha ne manzo Allah lokacin da yace wanda ke da addini da biyu ku bashi aure wannan zancen ba da azanci ya faɗe shi ba wannan da sharhin banza ne kake in akwai addini ko da ɗan zaman fada ne ba da aiki ba shi aure in dai akwai addini domin radda aka ɗaura aure wannan addinin nasu zai cilasta shi tashi ya nemo domin ya san yanzu an ɗora mai masuliya ko in dai akwai addinin yanzu ya san akwai nauyi bisa kanshi ba zai ci gaba da zaman fada amma in babu addinin ana ɗaura mai sai mai ƙara share wuri saboda haka ‘yan uwa ya kamata duk mutumin da zai ya zama auren ka ka gina shi ne akan addini to wannan yana taimakawa kwarai wajen auren ka ya karko da zamana kuma duk wasu matsaloli sun zame wa ‘yan ƙananu amma in saboda kyawo ne ka gina auren ka to yanzu nan za a shi ka kana ina ta wahala ina ta ci da katuwar banza kuma da gaskiya wahala ce kake saboda kai baka ma dauka ibada ce kake yi saboda baka gina ba akan addini abu na gaba daga cikin ababen da ya dace a ce ma'aurata sun kula da su wannan kuma kotan ita mace mace mai hankali musulma ba ta da wani abu duniya wanda take nema kamar ta samu yardar mijinta in dai mace mai hankali ce kuma musulman kirki duk duniya yau a ce ba shugaba cani ba ne shugaba a ce ke ce aka ɗauko aka ɗora ki ke ce shugaba na rantse da Allah in dai tsakaninki da mijinki akwai matsala zero har yanzu baki cin manufa ta rayuwa ba babban manufa wajen kiyamace shine kawai ta samu miji wanda sun fahimci juna mijinta ya yarda da ita to in mace ta samu wannan a rayuwarta ta gama rayuwar duniya saura ta jira lahira in dai har ta iya yin kokari ta sa mijinta ya gamsu ya yarda da ita ɗari bisa ɗari to wannan macen ta gama babban abin da ya dace a rayuwarta na duniya wai neman yardan miji wannan lalacewa ne ci baya ne duk macen da take neman yardan mijinta neman yarda Allah ne take duk abin da za ki dan mijin ki yarda da ke to kamar kina yi ne don Allah yarda da ki domin Allah bai yarda da ke sai in mijin ki yarda da ki karki shi da wani duk abin da mijin ki yace ki ma'auni ɗaya ne kawai sabon Allah ne a'a ba sabon Allah bane to dole ne ki shi kawai shine abin da zaki duba in dai sabon Allah ne ba zaki ba amma matukar ba sabon Allah bane to zaki yau in mace ta yi ta wahala tana tashan wahala gurin ta shine mijin ta yake da ita asara ta yi a hankali gari ta ya nuna ita mai hankali ce ta san abin da take amma yau mata sun zama tsakaninsu da maza kamar wani kwantir masu ke sun zama kishiyoyin juna kawai in mijin tana son a yi gabas ita yamma take so a yi in mijin tana son abu Allah ita shekar take son a yi in mijin tana son rahama ita a shabi take so duk abin da mijin take so ita ba shi take so ba kaga an samu matsala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha qila laha dukhul janna min ayyi abwabil jannati shi'ti idan mace ta tsare salloli guda biyar ta yi azumi wanda Allah ya farlanta mata sannan ta yi wa mijinta ɗa'a ranar alƙiyama za a ce mata je ki zaɓi ƙofar da za ki shiga aljanna ki je ki zaɓi ƙofar da kike so ki shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyumma mar'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat aljanna duk macen da ta mutu mijinta ya yarda da ita to har ta shiga aljanna ta ga akwai matan da in sun mutu mazajen su sai su jima ba su kara aure ba saboda ji suke ba su samun mace irin wanka wani mutum matar shi ta mutu da aka raka shi makabarta mutane suka wace shi ya duka ya zaune yana ta garza kuka dan tilami yana ta kuka wajen kabarin nan yana ta kuka sai da mutane suka zo suka jaye shi da ƙarfi ina habawa ne babban mutum da kai ina ta shara hawa ne da ya ce ka sai ya ce wadda matar in dai aljanna ga hannuna take to na ba ta ya ce tun da na aure ta ba ta taɓa yin kwana ba kamin in yi kwana kuma ban taɓa falkawa ba ma'ana ban taɓa falkawa ba in ganta ba farke ba saboda tsananin kula da mijinta da son ta yi ma mijinta hidima in zai kai karfe biyu na dare ita ba za ta yi kwana ba sai ya zo ba ta taɓa yin kwana ba yake kamin shi sannan kuma kullum sai ta riga shi tashi saboda abubuwan da yake bukata ta shirya mai kaga akwai macen da in ta zauna da namiji saboda kyautata wata da kirkinta wallahi in ta mutu sai ya ji ma kawai aure ya mamuta da shi saboda yana tunanin ba zai samu irin wannan ba to amma akwai wanda tun tana da rai yake kiyaman laila yana addu'a Allah kawo mararaba tun da ranta wani wanda ya shiba la'i ga macen shi cewa yi laqad kuntu muhtajan ila mauti zawjati walakin qarina su'i baqin mu'ammar فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا وعذبها فيه نكير ومكر yace ni billahi lazi babban abin da nake bukata kawai in ji an ce mata ta ta mutu kawai ina tsananin bukatar mutuwarta yace amma sai dai mugun abokin zama yana nan kullum rayuwa ma ake ta kara mata kowace sahiya sai in gama kamar ta ma kara zama sabuwa yace kan inda dai Allah zai taimake ni ta yi gaugawa ta shiga kabari in ta shiga kabarin kuma ta tanga munkarin da nafi zai tsirka mata azaba wani mai mutum in ya sha wahala da matar shi sai gibin dumatan duniya haka da suke kai matarka ita ce matar banza amma sai ka ɗauka ka ai mata Allah zai kiyaye ai mata gaba ɗaya alhali mace guda ce ta baka wahala yanzu kai kayo kayi hukunci ga duk sauran mata gaba ɗaya halin su kenan shaida wani da matar shi ta bashi wahala ta bashi wahala ƙarshe sai ya ce innan nisa shayatinul khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin fa hunna aslul baliyat allati zaharat bayna al baliyat fi dunya wa fi din ya ce wai mata dai kawai shedanu ne Allah ya halitta mu ya ce don haka muna neman tsarin Allah daga sharrin shedanu ya ce su ne asalin ruwan bala'in da kaga ya faru a addini ko a duniya ta ga wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne yadda matarka ta baka wahala to shi wani shi yake yi mata kawai ni'ima ce saboda shi yana jin daɗi ko to dan kai ka sha wahala bai yi ba adalci bane kamar mata hukunci gaba ɗaya kamar yadda su ma mata haka ne wata in ta auri mijinta ya fata a wahala kawai ta ce ai namiji ba ɗa bai kaga hada ubanta yanzu gaba ɗaya maza ta mance da cewa ita da yawan namiji ai namiji namiji ba ɗa bai to hada babanki shi ma namiji za ka mata ta ce banda su baba wai wata yarinya wata yarinya ta yi aure sai mijinta ya ba ta wahala ya ba ta wahala tana zaune gidansu wata rana sai ta ce ka ni wallahi mazan duniya gaba ɗaya ban ɗauke su maza ba ban da baba to uwa ta tana ka ce sa hada shi shi ne na farko uwa tana ka ce shi ne gaba sai ta shi ba hada shi don haka duk mutumin da ya gina asalin auren shi akan addini kuma duk matar da ta zamana bayan ta yi aure babu abin da ke gabanta sai ta sami yardar mijinta to wannan matar da izinin Allah ta shiga cikin sauran mata wanda suka dace amma duk macen da take wasa da yarda ita mijinta yarda ko kai yarda wannan ba matsala ba ce gare to wasa take da aljanna ya kamata mata su sani duk namijin da ba ka iya yi mashi biyayya to kan ma ki yarda aure shi duk wanda kin tabbatar da ba ki iya bayyana to kan ma ayi aure amma da ya aure ki to yanzu wasa ce kike yi da aljanna ki domin da an daura auren ki da shi matsayin shi a musulunci ya yi matsayin baban ki wanda ya aure ki miji ya ga uba in baban ki yace yana kiran ki sai mijinki ya ce ba ki zuwa wa za ki maɗa mijinki za ki maɗa shi ne gaskiya amma kafin mijinki ya aure ki ba iyayenki suna cikin samun gaba wanda ya ji cancanta ki kyautata amma da zaran kin ya aure iyama ce da ta yi aure to haƙƙin mijinta har ma ya yi haƙƙin babanta duk duniya babu wanda aka yarda mace ka yi mata kaba ta yi kwanakai ba ta kwalliya saboda ya mutu arba ta ashirin wa ashara ko wata hudu da kwana goma sai miji in ba banki ya rasu kika yi sati ba ki kwalliya kin saba wa Allah babanki ko mamaki in ta mutu kika yi sati ba ki kwalliya ba ki shiri kina wannan sabon Allah miji shi kadai ne yake da haƙƙi da girman da in ya mutu sai kin yi wata hudu da kwana goma ba ki babu caba kwalliya wannan yana nuna girman haƙƙin miji a musulunci ba ɗaya bane saboda haka mace da zaran Allah ya sa an yi maki aure to ki kokari ki biyayya ga miji kuma ya kamata matan musulmi su sani mu musulmi rayuwar mu ba iri ɗaya bace tsakanin ki bar kallon wasu mata ke musulma ce ki kallon matsayinki na musulma da kuma dokokin addini abu na gaba ɗan uwa musulmi a zamantakewa aure ba gida wanda yake kowane gida zamantakewa aure mai kyau ba shi bane gidan da ba a ce gumi ko ba a matsala a wannan ƙarya wani shi shi yake in an yi aure so ake kawai shi ke nan ba za a ƙara samun matsala ba shine rayuwa mai daɗi to kai haka ka iya ganewa ba haka nan bane ake yi gidan da yake kowane gida jin daɗin rayuwa aure shine gidan da in matsala ta zo an san yadda za a yi a magance ta cikin sauki shi kenan amma ba gidan da babu matsala cewa babu matsala shi ma matsala in ka cewa ni gidana ba wata matsala ka san akwai mai cewa haka nan ko sai ka yana wa ni gidana shekara talatin gida matata ko taɓa samun wata matsala ba lafiya launi kawai mu muna fahimta juna to wannan mutumin cikin biyu akwai guda ko dai ƙarya ce yake yi wallahi ko dai ƙarya ce yake yi ko kuma da gaske ne amma shi katon banza ne a gidan shi ko da katon banza ne ta gidan ka da abin da za a yi ba ka hanawa ɗan katon banza ke amma in dai ka fi dokar Allah ka rika responsibility wadda Allah ya ɗora ma wallahi gidan ka wata rana sai an samu matsala sai an samu tsegumi to sai ake namiji ya riƙe ƙiwama mene ne ƙiwama wannan wani malami ya ce ma'anar ƙiwama ta fi asma ma'aniha an yi harbabar ma'u'un sahu wa ya kafi ha fa in ta halla fa hal tuhu ne ƙiwamatu haɗa lalli yi bari kulkun sa wa yurgi ha ai abin da ake ce ma ƙiwama wanda Allah ce an rijalu kawamu na alal nisa shine gaba da baya ka iya tsare matarka duk abin da ka gani ba daidai ba ka yi magana ka dora azata akan daidai kana hana ta abin da ba daidai ba ba cikin soyayya ka ce in tai kuskure wai kyale da zaka tana iskanci ko tana sabon Allah kai kuma kana baby oh ka ba malam zuruke kuma da kai da ita kuna iya shiga wuta dalila maka dole ne ka rike nauyin da Allah ya dora maka ba ciki kenan karka ce kai gidanka ana yawan samun matsala gidan annabi ma an samu matsala kuma mu mun sani wallahi duk duniya babu gidan da ya gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an samu ko ba samu wata rana ma kan manzon Allah ta suka wai dan suke cikin talauci suna auren wanda ya kowa duniya kuma alhali suna rayuwa ta kunci kawai kamata ya sha dadi sai da Allah ya saukar da wata aya a suratul ahzab يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها نعم فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا sai da Allah ta'ala ya saukar da wannan aya a cikin aya Allah yana faɗa musu cewa ya ku matan annabi idan rayuwar duniya ita ce gaban to shi wannan annabin ba ɗan duniya ba ku zo ya jiyar da ku daɗi kawai sake ku je ku ci duniyar ku amma idan Allah da manzo ne gabanku to ku sani Allah ya tanadi ga masu kyautatawa cikin ku na sakamako mai girman gaske ma'ana kenan matan malami daban matan ɗan kasha daban matan ɗan duniya daban matan ɗan iska daban kowa ya kamata ya kalli kalan matan shi ba yiwuwa ke mace ki auro malami kuma ki zo ki ce sun ciki yawa yawa irin ta ɗan duniya ya koma malami ya ce so ke ta ya rayuwa irin ta masu kuɗi yana matsayin shi na malami to cikin biyu sai an yi guda ko dai da gaske ne yana da kuɗin yana da ƙarfin da zai to wannan kaga ba abin zargi ba ne babu matsala amma bi ni'matu rabbika fa hadis ko kuma ba ya da kawai iya matse kai ga katanga ne to wannan sai ka same shi ya cuta sai ka same shi ya babagere sai ka same shi ya canje kuɗi sai ka same shi an haɗa kuɗin masallaci ya canje sai ka same shi da darga iri iri saboda wai shi ya mance shi matsayin shi na almajiri mai kuɗi wanda ya hau mota kaza shi ma irin ta yake so da ciya sai ya hau mai kuɗi wanda ya sa riga irin kaza wai shi ma da ciya sai ya sa irin kaza ce ba haka na ake ka aje harka almajira ta ka kaje ka bude shago tunda ba a haramta ba amma hanyar jirgi daban hanyar mota daban to haka nan ne a ɓangaren auratayya Allah ta'ala ya tsara a zamantakewa ta aure mace za a kulawa da ita gwargwadon ƙarfin mijinta ba gwargwadon ƙarfinta ba gwargwadon abin da mijinta yake da ba gwargwadon yadda take so ba ayoyin qur'ani da dama sun karantar da mu Allah ta'ala ya ce da yuti da musa
ينفق سعة من سعته wa man qudira وما غلب عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله na'am لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها Mhm.
سيجعل الله بعد عسر kuma yace يسرا ala musi ya qadaruhu ala وعلى الموسع قدره وعلى
sai ka قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين a tsari na zamantakewa aure a musulunci ba a yarda ba kai mai kuɗi ne matar ka tayi rayuwar talakawa ba a yarda da wannan ko da gidan talakawa ta auro ta to in dai kai mai kuɗi ne so ake ita ma ta yi rayuwa irin ta masu kuɗi ta sa kaya irin na masu kuɗi ta hau abin hawa irin na masu kuɗi ta sa sarka irin ta masu kuɗi ta ƙona dariya irin ta masu kuɗi kuma a ga wayar ta irin na masu kuɗi idan kuma talaka ne kai miji to ko da gidan kuɗi ka auro ta dole ta yi haƙuri tun da bai haɗa yadda za a wuri su to dole ne ta yi haƙuri ta yi rayuwa irin ta talakawa a ga yanzu kayan ta riga ta ta koma irin riga talakawa sarƙar ta irin sarƙar talakawa domin ta da magana ta da tafiya ta dai ka irin ta talakawa ba daidai ba ne kana matsayin mai arziki amma a gama farka tana sanya kayan da kudinka da arzikin da Allah ya maka ya wuce rana wannan zalunci ne a cikin zamantakewa aure don haka abin da Allah ya faɗi cewa ya yi wato ne yunfika zu sa'atin min sa'ati mai yalwa ya ciyar daga cikin yalwar shi wa man qadira alaihi rizquhu duk wanda aka kunta ta arziki a gare shi falyunfiq mimma ataahu Allah to ya ciyar daga cikin abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya ɗora ma wata rai da waidiya ta ciyarwa a zamantakewa aure sai abin da ya ba ta la kallafa Allahu nafsan fawqa taqatiha wa la tajidu yadun illa bima tajid Allah bai ɗora ma rai abinda ba ta da hannu bai kyauta sai abin da yake da shi saboda haka wannan karatun ya kamata mata su gane shi mijinki zai ɗauki ɗawaini yake ne gwargwadon ƙarfin shi bayan da kike so bane bayan da kike so bane a yanda ƙarfin shi yake gwargwadon ƙarfin shi ne zai ɗauki ɗawaini yake zai ciyar da ki zai maki tuhari zai kula da duk abubuwan buƙatar ki na rayuwa amma gwargwadon abin da yake da duk macen da take takura ma mijinta sai yayi abin da baya da to wannan jahila ce kuma tana zaluntar mijinta kuma wannan yana iya zama sanadiyar uba gaban Allah daga cikin muhimman ababe masu rike aure wannan yana da muhimmanci kwarai shi ne rike sirrika tsakanin ma'auratayya ya kamata ango tun daren farko cikin hudu da za ka ma matarka ka gaya mata cewa Allah ya riga ya haɗa mu zamantakewa yanzu tsakanina da shi, kuma ni mutum ne ke ma mutunci, ina iya yin ba daidai ba kina iya yin ba daidai ba. Duk abin da kika gani na yi na alheri wanda ya burge ki, to ki watsa ki ta gai ki gaya ma uwarki ki gaya ma baban ki gaya ma ƴan uwan ki gaya ma abokan ki amma fa in kika ga wani abu wani sharri wanda bai burge ki ba to ki rufa mana asiri haka nan ake zamantakewa a wuri ba za ki je ki gaya ma uwarki ba ki ce ai jiya ma sai da ya harare a ba haka nan ake yi ba duk abin da kika gani na alheri baki buɗe ki je ki tabai kuma wallahi mace mai hankali haka nan ne rayuwarta ita in ta ga mijinta ya yi alheri sai ta faɗi ba kowa ta faɗa wa mamanta in ta ga ya kuskure sai ta tsare in tana da kokari tana da hankali sai ta sanar da shi daga ita sai shi dan ya gyara amma ka ga macen da zaka aurowa duk motsin da ya fara ɗakin ku sai ta je ta gaya ma ta gaya ma mamanta ta gaya ma abokanta duk wanda ya shigo gidan sai ya samu labarin abin da ya faru jiya ina umarni wannan mace shi ma namiji duk abin da yake faruwa tsakaninka da matarka sirri ne na zamantakewa a wuri in ka ga alherin ta kaje ka baki abin da ka ga na kuskure ka mata nasiha ka gyara kuma ba ka zuwa ka gaji idan ma'aurata suka tsare wannan tsakaninsu amarya ta ɗauki alkawarin duk abin da ta gani na aiki ba ta faɗa ma kowa ko mata ba ta faɗa mata ango shi ma wallahi rayuwarsa za ta yi daɗi to dama ai mutane ne su ba a ce ba ba su samun kurakurai ko ba su samun matsala amma in an samu sai a gyara shi cikin sauki ba sai an je an barbaɗa ba yana cikin farkon matsala ta zamantakewa aure mace da ɗora ɗaukar matsala tana gaya wa mamata kamar barbantan masu gaya ma abokansu wannan kai baƙaƙen jahilai ba su san ma me zama aure ba mamma a ce wani abu ya faru ba mai kyau ba amma kin je kin fada ba mamaki to akwai matsala ko babu matsala akwai matsala saboda da kin fada mata sau daya sau biyu sau uku to ita ma kurwa za ta ma wannan mijin naki kawai sai ta dora kallon shi wanga mijin mu cutar da ya ta yi sai ta ji ta tsane shi wataƙila in ta fara baido mashin martabi ki sai kin kai kina ba shi kariya kaga wasu mata saboda jahilci ba su iya zamantakewa ba su suke bata aurensu da kansu abin da yake tsakaninki da mijinki sirrin ku ne wannan kawai in mijinki ya maki kyautar jikka biyar ba ma sai kin je gida ba tun daga nan zaka dauka waya ki kira ka amma ku yi ku yi ma mijina addu'a wallahi jikka biyar ya bada ki ta gaya ma kowa in abokanki suka shigo duka gaya masu wannan sirri ne domin abokan za su kai suna hassada kima da ce wallahi wata ta dace da miji kullum su labarin alheri suke ji daga bakin ki to ya nuna ke gwana ce ke iya zama aure amma ke da kanki ke tona wa kanki asiri je an kwana maki mari ha jiya ma har da mari bayan sai wata ya kina gani karshe sai sun yi ta daga wajen ki su dora maki dariya kai wasu ma in sun yi ta suna nan suna kai bayi la to da sun fita daga gida sai ma san kashi kai wanda ba ta bari a shi hawa haka nan da yanzu sai su je suna gulmaki suna jin daɗi saboda kirki ba ki iya zama tafiwa aure ba to da haka rike sirri wannan yana cikin muhimmin abu a cikin zamantakewa ta aure an ce lokaci ya yi ko to za mu tsaya na wurin amma abu na ƙarshe wanda zan iya kubulewa da shi a taramta ne a to abu na ƙarshe wanda za a rikewa da shi ‘yan uwa musulmi ya kamata matan musulmi su san zamantakewa ta aure ta musulma da kamara ba ɗaya ba gani ke da yawa daga cikin matan musulmi suna koyi da wasu wanda ba musulmi ba ne a cikin zamantakewa su ta aure wai mace ta ma san menene sirrin ta samu kan mijinta gaba daya ta rike ai mijinki ba ki samun yadda kike so gare shi sai da sharadi guda me sharadin ya ganki yadda yake so in dai kina son ki samu mijinki yadda kike so to ya ganki yadda yake so mace ba ta samun yadda take so ga mijinta sai in ta iya haƙuri da abin da take so domin ta bi abin da yake so duk macen da za ta iya haƙuri da abin da take so saboda ta bi abin da mijinta yake so to wallahi za ta sami mijinta yadda take so amma duk macen da ita a zaman aurenta in dai tana son abu to a yi ruwa a yi iska a hau tudu a sauka kwari a taka karangiya a yi duk abin da za a yi tana nan akan abin da take so wannan ban lagaza ce ba ta iya zaman takewa ta aure ba ba haka ake zama aure ba kina kwaɗayen ki tafi wajen biki kina so kin zo kin bi hanya mai kyau kin nemi izinin mijinki sai ya ce ba ya ce wance wannan bikin yau ba na son ki ta shi kannan kin cire wannan abin kin yadda shi daga zuciyarki saboda abin da mijinki yake so ke ma shi kike so wallahi duk baccen da take tsare abin da mijinta yake so shi take so to sai ta samu mijinta yadda take so wata mata ta je wajen wani malamin facebook wai so take a mata magani ta mallake mijinta to sai aka yi katari malamin malamin kirki ne ba malamin tsibba ba ne lalatacce magani kike so ki mallake mijinki ta ce wallahi to nake in mallake shi sai yanda nayi da shi sai ya ce mata to akwai aiki babba sai in zaki iya ta ce ai malam duk koma menene ni ina iyawa ina shi sai ya ce mata to abun ba wani aiki bane gashin bakin da mutane za ki kawo wa da shi ne za a haɗawa shi ke nan abu nake magani ki mallake shi ta yi dam gashin bakin damusa ɗaya kuma ke ake son ki yanko shi da kanshi ta yi nazari ta yi nazari ta yi nazari ta ce malam ina tsayawa a ba da ɗan lokaci malam ya ce an baki tattalle ta samu damusa a daji karan farko da ta je sai ta je da nama ta san cinye nama ta je da shi ko da ta je inda yake ya zaburo sai ta saki cinyar nama ta ruga ya mutu shi kuma da ya rike cinyar nama nan shi ke nan ta koma karo na gaba da ta dawo ta ƙara yin haka karo na gaba ta ɗauki lokaci mai tsawo tana yin haka har ta kai wannan damusan ya fara sabawa da ita da ya gane ta ya san mai kawo mashi nama ce sannu sannu sai ya kai yanzu damusa sun fara sabawa har ta kai yanzu ba ta gudu in ta aji yau da gobe yau da gobe yau da gobe har suka kai suka yi sabon da in ta zo tana iya riƙe naman da ba damusa ya ci ita ba zai taɓa ta ya san ko dabba ta san mai kyauta ta ba dan adam dai ne sai ka kyauta ta mai ƙarshe ba iskanci amma kare ma kare yana bambance mai kyauta ta mashi bayan wani lokaci mai tsawo wannan matar kawai sai ta samu kanta sun yi sabu da damusa har tana iya shafa gashin shi haka yana cin nama tana shafa kan shi ɗasha don nan sai ta zo da ‘yan askarta ko da ta aza mai nama yana ci tana shafa gashin shi haka sai ta ɗan rike gashin barki sai ta yanko bukata ta biya sai ta zabura ta nemi wajen malam ana aina kawo na samu gashin nan na damusa sai da ta zo kuda ta kawo malam malam ya riba ya ce ya kika kika samu shi ta ce ai kaji kaji kaji kaji kaji jiran take a mata bi shi dabaru da tsari ta mallake mai sai malamin ya ce to wannan shi ne magani yadda kika yi shi ne magani shi ke nan da mata mutum ne ko dabba ce dabba ce mai cizo mai bala'i amma kika tura lallabawa kina masa abin da yake so har kuka saba har da musa ya ga bai cizon ki saboda ke ce bai ba shi abin da yake so to shi ma mijinki abin da yake so za ki tura yi mishi shi ke sai ki mallake shi matar ta yi sanyi ta ba haka ta so ba ta sa ta shi ke nan kawai in dai so kike ki mallake mijinki kawai ki je irin haƙurin da kika yi da damusa har kuka saba ba za ki iya shi ba da mijinki shi mutum ne mai hankali mai wayo ya sani in dai ke iya daurewa ki yi ma mijinki abin da yake so to zai ji duk duniya babu matar da yake so irin ki saboda haka mace sai in bata ga dama ba amma da zarar mace ta ga dama to mijinta zai kaunace ta kuma zai je yana son ta sama ga yadda yake son kowa zan dakata a hawa ga abin da na faɗi na daidai Allah ta'ala ya amfani da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu kuma ya share su daga cikin zukatan muna yin addu'a ga eh, wato wannan malami na wanda za a kawo mashi amarya a yau ubangiji Allah ta'ala ya sanya albarka cikin wannan auren Allah ya sanya fahimta tsakanin shi da amarya shi muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki Allah ya haɗa kawunan su Allah ya sa auren ya zama sanadiyyar share musu hanya zuwa aljanna ubangiji Allah ta'ala ya nisantar musu da matsala da cikin gumi da tsiya da tsiwa ya raba su da zama a tsumma duk abin da ake tsoro cikin zamantakewa aure Allah ta'ala ya musu nisa da shi Allah ta'ala ya taka ka alkhairi da rahama da albarka cikin wannan auren subhanaka allahumma wa bihamdika to da mu zuwa aurata ya namu mu ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله من سواري نسيها لباكين دكتور سليمان بن داوود الله يسعدك ومن خير الله يا ساونا نسيها لمن المباشرين لنا إن شاء الله تعالى وبيه وحكم irin wannan lokaci tsakanin magariba da nishani malam za su yi muhabara a ikolin rafarin hamiya a cikin ikolin na wanda take kan ne plato wajen sashen anas ciki akwai masallaci insha Allah malam za su gabatar da gaske sannan gobe da safe kuma karfe goma da rabi malam za su gabatar da nasiha a danzama makarantar jannatul firdaus karfe goma na safe da rabi wannan nasiha ta mata insha Allah ta'ala malam sun zo daga muradi ne ba dan komai ba sai dan su yi mun nasiha su ja hankali mu kan abin da shi da addinin musulunci dan haka mu ba da haɗin kai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi Allah ya sa shi mizani baki ɗaya Allah ya haɗa sauƙin mu a aljanna insha Allah wannan shi ne mu da addu'a to muna fata Allah ta'ala kamar yadda ya haɗa mu a nan wurin Allah ta'ala ya haɗa mu a aljanna Allah ya mu gafara kurakuran mu Allah ta'ala ya cilasta mu zakatar mu aikata abin da zai kai mu aljanna ko da ba su so Allah ya cilasta mu yin abin da zai zama sanadiyya shigan mu aljanna ko na magana ko na aiki ko muna so ko ba mu so Allah ta'ala ka cilasta mu aikatawa ya Allah ka sa cikin taron da namu gaba ɗaya babu dan wuta idan akwai Allah ta'ala ka goge da rahamarka muna roƙonka Allah da sunayenka masu tsarki waɗanda suke ɗalibai ne masu neman ilimi Allah ka ƙara masa haske da basira a cikin hanyar su ta karatu waɗanda suke ‘yan kasuwa Allah ta'ala ka haskaka musu cikin kasuwancin su ka ba su riba mai albarka Allah ka sanya alkhairi cikin kasuwancin su waɗanda suke masu aikin hannu ne Allah ta'ala ka arzuta su da riba mai albarka Allah ka sanya albarka cikin ayyukansu waɗanda kuma basu da aiki ayyuka mai Allah ta'ala ka ba su ayyuka masu albarka muna roƙonka Allah ka ƙara zaunar da mu lahiya a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashe na musulmi yan uwan musulmi da suke cikin sasanni na duniya suna fama da matsaltsalu da wahalhalu na rayuwa da yaƙe-yaƙe Allah ta Allah muna roƙonka da sunanka da tsarki ka tausaya musu ka kawo musu gudunmuwa ka kawo musu ɗauki ya Allah ka tausaya musu ya Allah muna roƙonka da rahamarka ya Allah ka tausaya musu Allah ta'ala ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ta'ala ka karbi waɗanda suka mutu a cikinsu a matsayin shahidai Allah ta'ala ka warkar da waɗanda suke marasa lahiya ne daga cikinsu wanda suka rasa abinci Allah ka azumta su da abincin ci waɗanda suke da rai Allah ka tsare su ka kare su gaba da baya muna roƙonka ya Allah ka wannan damuna ta mu Allah ka sanya mata albarka ka sa damuna ce wadda take cike da alkhairi ya Allah ka ƙara ɗaukar ƙasar mu ta Nijar duk abin da zai zama sharri da matsala a cikin kasar mu ta Nijar Allah ka bamu maganin shi duk abin da zai zama wa alheri gare mu a cikin kasar mu ta Nijar Allah ta'ala ka kawo mu shi Allah muna roƙonka a cikin shugabannin mu baki daya dukkanin wanda yake fama da kada faɗika tashi wajen ganin cewa an samu ci gaba a kasar na an samu alheri Allah ka kama mashi ka taimake shi ka dama mai cikin al'amuran shi wanda kuma yake nan yana amfani da matsayin shi wajen kuntata wa mutane da cutar da su to Allah muna roƙonka da sunayen ka masu tsarki ka bin maganin shi in mai shiriwa ne Allah ka shirye da shi ka ganar da shi kuskure shi idan ba mai shiriwa ba ne Allah ka turo wani kokon bala'i ya taushe shi Allah ka turo wata masifa ka taushe shi mu huta ya Allah muna roƙonka da sunayen kamar sarki ya Allah ka ƙara ɗaukar ƙasar mu ta Nijar Allah ka ƙara ɗaukar ta Allah ka bazo alkhairai da rahamomi da albarkoki a cikin ta ya Allah ka raba mu da talauci da ciya da kunci ya Allah muna roƙonka da sunayen kamar sarki Allah ka kanya albarka a cikin rayuwar ya Allah ka nisantar mu da tashin hankalin da ke mu daga tuntunu duk masu yunkurin sai sun tada hankali a cikin ƙasar Nijar Allah ka tada hankalinsu Allah ka maida musu ƙura iskancin su a kansu ya Allah duk mutumin da ya tada wato ƙura ko wuta ta bala'i a cikin ƙasar nan Allah ka sa ta kare kanshi ya Allah ka tsare muka ba mu kariya game da baya dama da hagu da rahamarka ya Allah ka tausaya mu da tausayinka Allah ka ji mu da jin kanka ya Allah duk wanda ya rasa yadda za yi Allah ka iya mashi duk wanda ya rasa yadda za yi Allah ka shigar mashi cikin lamarin shi ya Allah ka tausaya mu al'ummar musulmi a duk inda suke a faɗin duniya da rahamaka ya arhamar rahimin ya alkarman akarin ya rabbal alamin اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسرفنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انك انت الغفور الرحيم اللهم تقبل منا تلاوة القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الخطأ والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حاسم أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سرعة أو زيغ اللسان فاكتبه منا على التمام والكمال المحدد من كل الألحان فاغفر لنا يا مولانا يا ربنا لا تؤاخذنا وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلال والطغيان اللهم نبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان يا رحيم يا رحمن يا ذا الفضل والإحسان اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور وعيب مستور وتجارة لن تبور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا باعث من في القبور ويا عالم ما في الصدور ويا منزل التوراة والإنجيل والزبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدان كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وسلم تسليما كثيرا مزيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين